إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka mai sunan babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya da cikin kwalba'ur rashidin aliyu bin abi talib a cikin wannan gari na damagaram a kuma wannan ƙasa ta nijar a karatunmu na mako mako da muka saba yau makamar kullum za mu tashi daga inda muka kwana an kwana a aya ta sha takwas za a tashi a aya ta ishirin a cikin suratul muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato yau din ba a manta ba mana ishirin ga watan rajab hijira tana shekara 1445 wanda ya dace da daya ga watan biyu shekara 2024 haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya fa'alam annahu la ilaha illa Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
الله سبحانه وتعالى يكي فاعلم كسني كني مسني kuma ka ilmantu ka sani annahu yadda al'amari yake la ilaha illa la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah duk wani abin bauta da aka bauta mishi bai cancanta ba Allah ne kaɗai in an bauta mishi aka bauta ma wanda ya dace dan duk wasu bauta da ake yi to ba a yi ta inda ta dace ba malamai suka ce wannan ta daga cikin ayat ta ba da umarnin ka ne sanin menene la ilaha illallah take cewa me ma'anar kuma me ta hana me ta yi umarni a yi la ilaha illallah ta kore dukkanin bauta ga kowa illallah ta tabbatar da bauta ga Allah shi daya kuma Allah shi kaɗai ne duk wani wanda ba Allah ba bawa ne na Allah kuma Allah ba shi da wani da za a cewa komi Allah ne saboda Allah ne halitta shi a komi halittar Allah ne Allah shi kuma ba halitta ba da haka nan ba wanda za a bauta ma sai Allah duk wanda aka bauta ma kuma komin daraja shi ko da annabi ne an yi shirka kuma Allah bai ba da umarnin a bauta musu ba kuma ya yi hani akan a bauta musu bare wanda suke koma bayan annabawa yake wasta ka firli zambika ka nemi gafarar laifinka ana magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana ana yin ta ne ga mu da muke zunuba wadil mu'minina wal mu'minat kuma ka nemi gafara wa mu'minai maza ka nema ma mu'minai mata gafara manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya tarbiyantar da mu ya yi istighfari a rayuwar shi mai yawa duk abin da manzon Allah zai yi ko ana zaune kawai sai ka yaci yana cewa astaghfirullah wa tubu ilayhi manzon Allah da kai yake cewa ina yin istighfari sau ɗari a kowane rana a wata ruwa ya ce ina yin so saba'in kenan ya faɗa yana so saba'in ya faɗa yana so ɗari kenan manzan Allah ina yana yin sama da haka ba idan ka kalli duk sanda aka sallame daga sallah ibada aka yi amma manzan Allah ya ce assalamu alaikum shi zai fara cewa astagfirullah astagfirullah astagfirullah dan ya tarbiyantar da mu da istighfar don kuma ya nuna mana babu wani mutum a duniya da ya tsira sai wanda Allah ya tsiratar da shi domin a sallar nan ta iya yiwuwa kayi wani kurakurai to a sallah ma kenan da ka gama ka roki gafarar Allah ina ga sauran rayuwar duniya shi ya sanya mu nemi gafarar da ke kanmu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma kfirli khati'ati وجهلي وإسرائي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي حذري وجدي وخطئي وأمري وكل ذلك عندي haka manzo Allah yake neman gafara abubuwa kala daban-daban yana ce Allahumma ghafir ma qaddamtu وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به منا أنت إلهي لا إله إلا أنت من دعا الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا قوم تاني توبوا إلى ربكم كتوبة وزا أبنجيكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة dan ni kaina ina tuban ma Allah a cikin yini daya sama da so saba'in to manzo Allah haka gane ba baya da baya da himasumi bai tawo bai sannan bayan bayin ba aka ce to an yahe mishi ba lahin aka ce an yahe mishi kaga lada ne za ita zubawa amma tare da kai ki istighfari dan mu gane cewa istighfarin nan yana da matsayi kuma da Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa aktsaru minhuma ina horon ku da ku rika cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal istighfar kuma ina horon ku da yawan istighfari ya ce ku yawaita waɗannan ababen guda biyu kalmar shahada la ilaha illallah da astaghfirullah ya ce fa inna iblisa saboda shi iblis kala ya ce innama halaktin na ni na yi amfani ne da zunubi na fatar da mutane na halakar da su wa halakuni bi la ilaha illallah wa istighfar su kuma sai suka yi amfani da kalmar la ilaha illallah da istighfari ni kuma suka halaka ni ma'ana suka rusa min tsarin da nayi ni na tsara filafi su je wuta da sai suka faɗi kalmar la ilaha illallah wanda ita kuma tana rushe wannan banna da aka yi tana samu maka shiga aljanna tana da kuma istighfari da zai sa ma la ilahin naka ma ya koma nada kaga idan kai aiki aka rusa shi an halakar da kai ko ba halakar da kai ba yace to dan haka nan yanzu sai ya sake hanya falamma ra'aytu zalika lokacin da naga haka tana faruwa ahalaktuhum bil ahawani sai ne amfani to da bin san zuciya na halakar da su domin mai bin san zuciya shi bai ma yarda ba da shi yake shi yanzu yana ma rigima ne lada za a ba shi abin da a yadda ya tabka fahim ya hasabuna annahum mutazun yadda daga tsammanin su shiryayyu ne alhalin kuma su batattu ne to wannan hanyar na koma na bude da tunda waccan na gabata da riba to sai ya bude bin san zuciya Allah ka rabar da bin san zuciya kun ga idan ka kalli la ilaha illallah a hadisin bidaka wanda Allah ya ba mu falala da rumu ta la ilaha illallah da mun falala ta Allah ce duk wanda zai baka falala in ba Allah bai baka ita to ka rabu da ita idan falala ce daga Allah za a yi ta ko daga manzan Allah wani innal fadla bi yadillah Allah da kanshi ce falala a hannun Allah ɗin yana ba da ta ga wanda ya ga dama to manzan Allah ban falala la ilaha illallah yake ce mana za a zo da wani bawa ranar kiyama takardu da aka rubuta aikin shi na sabo sun yi yawa saboda bannar da yawa ce har sun kai sun zamanto bolin-bolin mujalladai mujalladai an jera su inda za ka diba iya ƙarshen inda idanunka ke hangowa jeri da ta ne kuma ba komi a cikinsu sai haɗe sharrin da ya yi gashi kuma wani littafi wurin iya da shahi dari biyar wani da dari bakwai haka a karanta mishi gaba daya a nuna mishi a ce waɗanda duka lahin kare kuke cikin nan akwai na wanda kake mutu ya ce babu domin duka haka ne ga shaidu shi da kanshi ya gama tarewa ya yarda ya sallama dan mutunci ga mala'iku sun yi tsaye suna gida a ce a kama shi kawai masu kama shi sun masu kama shi gasa a tsaye sai Allah ce to ai na yi alkawari wala ya zini murabuka a hada ubangijin ka zai zalunta kowa kuma Allah ba a ɓoye wani abu a gaban shi karami ko babba akwai wani aikin ka na lada guda a yi a kashi sai a zo da bai ɗaka in an ce bai ɗaka takarda warka ɗaya kun ba mai faɗi wadda ta wuce ba karfi da nufi shi za ke kiran kar ko irin barmin nan na zamani ya kira shi mai ɗaka sai a zo da ita ya taɓa cewa la ilaha illallah tsakanin shi da Allah ba don a ji ba ba da ake shi mai zikiri ba ba da ake mashi ba zaki ba da ake kawai ya yarda ibada ce yawa Allah kuma ya yi don Allah karba kuma Allah ya karba ya rubuta sai a zo da ita a ce ga wannan aikin kan lada ne shi da kanshi sai ya yi awo irin na ɗan adam sai ce ya Allah yo wannan da aka kata ai da kata rishin kata bai da wani fa'ida ana zancen wato mujalladai na tattafai na ɓanna kuma an kawo takarda warka ɗaya wanda shahin ma takardar cikin littafin ita a cikin shahi ɗaya ma sai a yi ruwan takardar biko sai Allah ya ai ba daga yawan abin da yake daga kima yake yanzu da Allah da zinari da in ka same ta kamar girman zoban nan an gaji ku zinari da kashi kwano guda wanne ya nauyi to shi nawa za a sayi shi ita ku nawa za a sayi ta akalla ne ta yi jiran goma ko kana da kudi goma kudi to ashe kima ce ba wannan ba ce ko haka ko a cikin mutane za ka ga an ce ana gayyatar manyan mutane sai ga wasu matasa samari sun shigo kuma ga wasu dattawa 'yan shekaru saba'in ba su shigo ba yau manya maka ce ga ita ce manya a kudi za a yi kyautan miliyoyi ne shi kuma wancan da kake ganin shi bai rasa kamar miliyar guda wancan kuma tun da yake bai taɓa rike jika dari babba ne ana a kwanaki ba akwai sarkin da ka shi kwanaki in ana gayyatar manyan mutane na kasar an gayyace ka kai kai makila sarki ne na yan jako kaji a cikin imani to da haka in aka dora wannan warkaɗe ta la'ilaha illallah darajarta da albarkace da rinjaye waɗancan manya-manyan mujalladai littattafan manya da sai ta rinjaye su sai ya zama to ladan shi ya rinjaye ta ne sai wuce aljanna idan ba a taba faɗin darajar la'ilaha illallahu ba sai wannan hadisi to ya kamata mutane kasi sake kasi wasa da la'ilaha illallahu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man wanda duk ya wayi gari sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari Allah zai ba shi lada kamar ya yanta bayi kai yanta bayi karamar lada ce a karamar lada ba ce wanda zai ba shi wannan ba kuma zai yafe mishi zunubi ɗari ya sa a rubuta mishi lada ɗari ya ɗaukaka darajar shi guda sau ɗari saboda wannan kalma da ya faɗa kuma a wannan ranar babu wanda yake da kima a wurin Allah irin shi sai wanda ya faɗa abin da ya faɗa ko ya yi shi faɗa shi yasa manzo Allah ke cewa idan gari ya waye kun gama sallar asuba ka tsaya kai kai wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir idan kana da wani matsaloli da zaka tashi sai kai goma la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير bambancin ɗari da wannan goma a wannan ta goma akwai yuhuyi wa yuhuyi a wadda ake ɗari kuma babu yuhuyi wa yuhuyi shi ne kawai bambancin wannan za ka yi shi ne a nutse ka nemi ladan a wurin allah allah zai ba ka karama kuma idan ka faɗi wannan kalma a wannan tsawon wunin duk wani sharri da zai zo daga iblisai ko matsafa ko mashefa ko ƴan ko mayu ko ƴan dabu to la ilaha illallah nan za ta yi gadin ka abin ba zai same ka ba saboda ta yi ƙarfin wancan abin sannan annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce ya allah ina so ka bani wani zikiri da zan yi wanda duk duniya babu wanda ka ba zikiri mai daraja shi sai Allah ce to babu da ni zan ba ka sai ce ya Musa qul la ilaha illallah yace ka rika cewa la ilaha illallah annabi Musa tambaya ce ta neman ƙarin ilimi domin ya san lalle in Allah faɗa ba haka yake yace ya Allah yo ai wannan zikirin sananne ne a wurin a duniya bayan ka suna faɗa yake ya musa ba dai kana neman abin da ya komi daraja ba ne ya ce eh ya ce to sai la ilaha illallah sai ya ce to bari he Allah ya gaya mashi ya mashi yadda zai gane ka san da Allah mashi bayanin da zai fahimta sai ce law anna samawati saba da sammai bakwai gaba ɗayan su wa ma fihin na gairi da duk abin da suke cikin sammai bakwai din in ka cire ubangiji banda Allah mahalicci wal ardina inda zaka kawo kasai guda bakwai nauyin kasa fa to ka ka bakwai duka kuma ka taho da abubuwan da ke cikin kasan na motoci da kayayyaki da aka dora da duwatsu da wani ya ajiye siminti kan duk wani ya yi gini kaza duk waɗanda suna da nauyi ko ba su nauyi ya to inda za ka tattara duniya da na sama da na ƙasa kuma saman bakwai ƙasan bakwai mala'iku da mutane da kaza da kaza sai ka ɗora su akan wani sikeli da zai gwada nauyin duniyoyi duka da abin da ke cikin duniyoyi duka sai a ɗauko la'ilaha illallahu ƙwaya ɗaya tak a ɗora a ɓangaren sikelin to wannan la ilaha illallah lamadat bihin la ilaha illallah la ilaha illallah ta rigaye su ta hisan mai da kasai nauyi nauyin darajar ta yahi inda za a auna yahi abu nauyin darajar sammai da kasai dala mi ka san abin da ke cikin duniya ma kan nawa ne duk duniya ba wanda ya sani to ina wannan misali sai dai kawai ka hararo ka gano abun babba ne amma baka ba gano nauyin to idan ku la ilaha illa ta haka abin wasa ce to ne shi ya sanya ake cewa ka tsaya ka yi bautawa Allah ka yi zikirin Allah zikiri na masu hankali nan tsatsu shi yasa Allah yake cewa إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
Allah yana zana matsayin mutane ne amma mutanen musulmi muminai suna da darajoji da Allah yake ba su hawa hawa hawa hawa hawa hawa wani ya gama darajojin duka wani kuma ya samu biyu wani ya samu uku wani ya samu ɗaya wani ya samu hudu kaga wanda ya gama su duka shine wa shine mafi girman daraja ko to malamai suka ce na farko musulunci shine matakin farko domin in kai ba musulmi bane baka cikin ba da sashi abinda zai biyo ma wato musulunci baya ka zama mai imani to zaman ka mai imani shine zai shigo da waɗancan ababe domin suna ƙarƙashin imani malamai suka ce ya ka ce a zakiri na laha kasiran wa zakirati da zakirai maza da zakirai mata zakiru namiji da zakira mace wanda suka yi zikirin da yawa ta yi zikirin da yawa ya yi zikirin da yawa shi a duk duniya babu inda Allah yake a yi wata ibada yake a yi mai yawa sai a zikiri ya ce mai sallah amma bai ciwo mai yawa kawai mai sallah mai kyau mai azumi ba a ce ba ana son ku yi shi da yawa ku yi wanda aka ɗora ba ku yi mai kyau ku yi don Allah ku yi zakka amma ba ta ba ku yi da yawa ku yi dai ikhlasi ku sadar da zumunci ba ce ba ku yi dewa ku karanta alkur'ani da abin da aka ce maka na ibada duk da makur'ani in karanta ya daga cikin zikiri to shi sai aka ce zikiri ka yi mai yawa da inda za a yi maganar zikiri ba a maganar kaɗan duk abin da ka sani a wurin allah kaɗan ne amma ana so rayuwarka gaba ɗin sai a zikiri to wannan rayuwarka sai a zikirin ita ce zikiri da yawa domin rayuwar ta kan kashe kara ɗari a wurin Allah ta yi minti da? ashe ba a wurin Allah take dewan ba kai ne a wurin ka za ka yi ta dewa shi kuma Allah sai ya maida maka ita dewa domin iya lokacin da ya ba ka zikiri da ka wannan zikirin ya gama rayuwar ka gaba ɗaya ka tuna Allah ya haramta ka za ka bari zikiri ka tuna Allah ya ba da umarnin aika za ka tashi ka yi zikiri ka ga ana ɓanna ka ce a daina zikiri ne kaga mutane suna alkhairi ka karfe su zikiri ne ka tafi sallar juma'a zikiri ne ka je sallar farilla zikiri ne cikin jami'i ka tashi kai kiyamul layli zikiri ne ka karanta alqur'ani zikiri ne subhanallahi walhamdulillahi zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne to idan aka tattara zaka fita daga gida bismillah tawakkaltu ala allah zikiri ne ko ba zikiri bane zaka sa riga bismillah zaka sa kwalli bismillah zaka ci abinci bismillah dimmi kake idan ka diba 24 hours na mandan Allah ko me zai yi tun daga tashi daga barci in ya farka yana zikiri ko bai zikiri cikin dare ya ce wanda ya farka a cikin dare ya ce la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir allahumma ighfirli in yi alwala da abin da ya roka Allah zai bashi zikiri ne ko idan ka farka daga barci ka dibi duniya ga lahiyar da Allah ya baka ka kalla sammai taurari ga sunan ka karanta inna fi khalqi samawati wal ardi zuwa karshe zikiri ne kai alwala kai qiyamul layli zikiri ne kai shafa'i da wutri zikiri ne lokacin asuba kai rakatan al-fajr zikiri ne a je masallaci a yi sallar asuba da kai ya zamanto kana nan la liman ya zo riga malam masallaci ba lahi ba bal ma wajibi ce zuwa ke kullum ka riga malam masallaci wannan anan ne ba haushe da karin magana ya fari ana so ka riga riga malam masallaci bal ma inda za ka yi sallar kwana arba'in kullum kana riga liman to Allah zai maka tukuitin har abada baka yi bauta kun baka zama munafiki ba amma inda zaka dauki kokai lissahi wanda kullum yana gaba a sahun gaba ake tada iqama azhar la asar magariba isha'i ta kwanakin nan da juma'o'in wannan kwanan 40 billahi da zai ka tace a da magaran ka hudda saboda shi dan bai bari ba dan ya so ba a ce baka yana so dai kana nan dai bai da zalika wata ran munafiki ne kai wata ran sai an sami inda ka samu matsala wata rana ka makara ko barci ya dauke ka Allah ta'ala samu dace to da haka dai yan uwa la ilaha illallah tana da albarka babu wata kalmar ta kaita bai kamata ba a yi wasa da ita bai kamata ba mutane su kide su daina yin ta bai kamata mutane su rika dauka ba ta da wata kima ita ce kalmar da ake shiga musulunci ka fahimta la ilaha illallah ce wata halatta maka aurenka domin idan kana da aure daga kayi abin da ya kayyata la ilaha illallah auren ya mutu ko ba gane ba kana yin ridda auren ka ya mutu ba yanzu wannan zama ta jika ba zaware ne
ba bukata sai ka ba ta tiri sun shiga zawarci ba sai ka yarda ba in ka ga sun halitta gare ka sai ka dawo kadiba a ce babanka shine ya fi kowa kudi a Nijar ya rasu an zo an tara dukiya za a fara kaso sai kai ridda to baka cikin ganin kai wannan kayyata la ilaha illallah rusa kai baka cikin ganin mutiyaki ne kai yanzu ga kai arziki sai ka dawo sannan inda za ka kayyata la ilaha illallah a nemi ka dawo baka dawo ba wato an yanke maka hukuncin kisa in duniya ba a zartan mamar shi sai an zartan maka shi a lahira inda babu mutuwa ka za a lahira aka maka hukuncin kisa to ina naka wani bala'i ne za a maka madadin mutuwa shi kuma ya fi mutuwan musiba dan ba ya ce maka ba za a yi to ka gane la ilaha illallah ita ke meja kafiri ko musulmi za ka iya kashe dubban mutane ka ci dukiyar mutane kai mugun ta'addanci lokaci guda kana cewa la ilaha illallah ka shigo musulunci wancan kashe-kashe ne dai Allah ya ba su ladansu amma dai kai ka tsira bai wa ka je lahira Allah ce to tun da kashe mutane kaza ko ka musulunta yanzu sai an yi shi a'a za a baka irin wani lada ta ce ba su yarda ma ce nawa ne kudin shi wannan bilisu buluniya ne tun da ya karma shahada ya shiga musulunci yanzu mai yardar ne wadda dukiyar ku a ba sai a ba su lada a ba su lada an biya su kai kuma kashe aljanna sauran lada karama kalma ce la ilaha illallah ce wa take sawa duniyar da take zaman lafiya idan da a yau duniya kaf aka waye gari babu mai cewa la ilaha illallah ta kwana ba ya za ta kwana da yan iska kai ba haba mana to da haka nan shi yasa Allah ke cewa zakur rabbaka fi nafsika wa zakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wa la sali wa la takun min al-ghafilin ka ambaci ubangijinka cikin ranka tadarruan kana mai kankantar da kanka wa khifatan kana mai jin tsoron Allah wa duna al-jahri ba sai ka bayyana ba min alƙawli daga maganar da kake ba sai ka bayyana ba an shi wanda kake yi dan shi shi ya shi imam ibn kasir yake cewa wa haka za su taɓa an yakuna zikir haka fadaman zikiri ya cancanta a yi shi la ya kuna nida'an wa jaharan baliga bai kamata bai zaman to kwala kira ne da murya wadda ke kaiwa nesa sai yake cewa wannan tafsiri da nayi yake cewa domin dalili na na wannan tafsiri nace haka saboda hadisai guda biyu da suka zo da hadisin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Buhari da Muslim ya rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu radiyallahu anhu yake cewa Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne na manzon Allah yake cewa mun yi wata tafiya tare da manzon Allah dama a ƙa'idar tahiya in ana tafiyar zikiri ake wajen hawa ana kabara wajen gangara ana subhanallah haka ake tafiyar to sai mutane suka rika wannan zikirin kowa na yi ana yi nesa nesa sai manzan Allah ya nuna musu ba haka ba zai kamata su yace ayyuhan na ya ku mutane yarbi'u ala anfusikum ku sauƙaƙa ma kanku ba kanku wahala kar ku ba kanku wahala da daga murya haka je murya ka ta shaki yace innakum la tad'una asamman wala ghaiban ai wanda kuke kiran ba kurma bane he kun tillaye wala ga'iban ba wanda baya nan bane bari a ce yana nesa da ku ba na nesa ake kwala ma kira ba ba kurma mai wanda ya gaji daga cewa ne ne ba shi ake kwala ma kira ba to sai manzo Allah ce to wanda kuke kira shi Allah la da da'ura a saman wala ga'iban ba bebe bane wanda bai jin kirki ba kurma bane sannan ba wanda baya nan bane take ta innahu sami'un qaribun shi Allah mai ji ne ƙaribin kuma makusanci ne gare ka a ƙarabin min ahadikum Allah ya kowane ɗaya daga cikin kusanci da shi min unikirahi fiye da wuyan taguwa shi idan kana bisa raƙumi ba kawaka tana kan wuyan taguwa ban ko shi raƙuma to kaga wannan wuyan taguwa yana nesa da kai ne to Allah ya hi shi kusa da kai to wanda yake kusa da kai kama haka me bukatar sai ka daga murya kuma daga nan ba su ƙara yin zikiri suka daga murya ba wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ki ta wa idza ta'alaka ibadi in bayna suka tambaye ka anni game da ni dan sun tambaye shi ne a qaribur rabbuna fa najihi an ba'idun fa nadihi Allah mahalicinmu kusa yake da mu in maza mu roƙe shi mu yi magana da shi irin ta wanda kake ganawa idan gani ga alarma muna sirri ya kamata ku kushi ya kamata a raka shi a wajen wurin nan gani ga shi sai in ce mishi kashi kashi kashi ya ce mini kashi kashi ko ina yi dan ina kusa da shi ko kamata in aka ga aka yi da cewa ne a ɗauki mutumin ya himetar arba'in tsakanin da shi ko to tambayar da suke shin Allah kusa da mu yake mu raka yin addu'a irin in muna roƙon shi mu raka sassauta muryar mu kamar muna ganawa da wani na kusa da mu? an ba ido ko nesa da muke fanu na dihi mu rinka kwala kira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kama tambaye sai Allah ke cewa wai za su alaka ibadi Allah ya bada in bayi nan ka tambaye ka da ni nesa nake ko kusa nake ga amsa فإني قريب كثير فرز أجيب الدعوة أجيب دعوة الداعي إذا دعا جسن دمي كرانا يكراني إنا جيكم إنا أمصا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في إيماني دني سكربا ما كرن دنا مسو زي شيء يدسو جماعة anan abin bai fito ba a can idan ka koma suratul an'am Allah ta ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ta ud'u rabbakum ku roki ubangijin ku ku kira ubangijin ku tadarruan kuna masu kankantar da kan idan kana magana da mai daraja mai kima sama da kai yaya magana ka take kana yin ta kamar kana yi da budurwarka kamar kana da wani abokinka yanzu ka je fada shugaban kasa an kira ka ko mun lambar yabo da za a baka kai wa amma ne kyauta ba halaki ba ma dan Allah za ka je karkata kai da biyo shugaban kasa wallahi aiki kai kyau yabo ne da ke da gani wannan sai wani ya dan raba da kai dan gehe ya cinye ka da ma ya ce ha ko ba ku gana dan na ga baka da kunya kai shugaban kasa kuma gana ba sai maka saboda ya san mahaukaci ana so Allah shugaban mutum kenan ina ga Allah ku kira shi tabarru an kuna masu kankantar da kai wa khifatan kuna masu boyewa kuna masu jin tsoron Allah wa khufiya sai kita innahu la yuhibbul mu'tadi Allah bai san yan ta'adda da suke wasa da Allah suka maida zikirin Allah wasa suka maida zikirin Allah warigi suka maida zikirin Allah wani abu kamar kana kiran wani ba a yin haka dan adam ko shi bai san irin wannan bare Allah mahalicci Allah ta'ala fa da to haka istighfari take da daraja duk mutanen da suke cikin wata matsala inda za su yi wata istighfar sai sun fita ana talauci istighfar tana maganin talauci an yi wannan wannan hori ne da ku babu ruwan sama istighfar tana jayo ruwan sama a'a ba ku da ƴaƴa ka san aihuwa alheri ce yale waɗannan bandaye jahilai suke cewa ba alheri bace in ka gama ba ku aihuwa a ƙasar ku a garin ku ba a yawan aihuwa to kun taba Allah amma waga ana yi duk inda mace uku ta wuce ga gabi da ciki to akwai dan dama dama alheri ce dan in Allah bai san mutane he ya bar saki aihuwa kana tsuha baka da magashi wannan bai hanawa wai a ce wani ɗaya cikin su ɗari ya zama juya ba shi yake nufa al'ummar ta zama to duka ba ta da yara kamar yadda turai take to wani alama ta taushin Allah to wai ana samun wannan idan hadamomin mutane jardan jardan suka gagara samar da 'ya'ya na itace ko 'ya'yan itacen su yi babu babu wani sun yi aka idan kuna da su gibari Allah zai kawo musu daraja a raɗa neman su a duniya haka idan kana son rayuwarka ta samu nutsuwa ka samu wadata hankalinka ya kwanta ka hi ƙarfin makinka ya wata isi gibari Allah da kan shi ke ta wa da sabiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadlah ku nemi gafara ubangijinku ku tuba gare shi zai ji yadda ku daɗi a iya tsawon rayuwar za ku yi ba za ku yi rayuwar wahala ba ba za a rika samun ciwuka ba ba za a rika samun rigingimu ba talauci ya rika zama na muku barazana ba Allah duk zai gyara waɗannan abubuwa ka san wannan rishin lafiya ma wani ma kaza wani ma kaza wani ma kaza can kasa ban lafiya can gari ban lafiya can wani da an san shi mai kuɗi ne ya fara karewa can ciniki a'a duk hukuma ga Allah wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatiukum mata'an hasan yace ila ajalin musamma akku mutu ba za ku samu hala ba shine ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla Allah zai ba dukkanin wani ma'abucin yawan istighfari falalar da bai da to zamani sai Allah ke cewa yana ba mu labari dangane da wa'azin annabi Nuhu annabi ne wa kul tastaghfiru fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na ce musu ku nemi gafarar ubangijin ku ku yi istighfari shi mai yawan gafara ne me ake yin istighfari yursilu samaa alaikum midrara ruwan sama idan ana istighfari yake sabka mai albarka ne hutu shi da shirka ne albarka ba ruwan kashe gidaje ba ya gaba wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yumdidukum bi amwalin Allah zai dade ku da dukiyoyi ba ma dukiya dai ba dukiyoyi wa banina da yaya to kai dan adam in ba ta ba kowa ba ni'imar dan adam ya samu da shi yasa wanda bai daɗa ba abin da yake tsohe da kuma in makiyinka babban abin da zai maka ya hana ka yaya kai ba wai baka da yaya ba a ce sai da ka tsuho ma ka kai shekara saba'in ka samu yaya ƙanana shi makashi wannan nau'i ne na azaba in ka gane zan ba azaba sai in kai mai arziki wannan gaskiya
mai arziki ko ɗan da shekara kamar ya samu ya samu ya samu ya'ya ni'ima ne da Allah tashi misalin wani wanda Allah ya kunya tashi ya wahartar da shi sai mana misali yace kuna san ku zama haka ai wadu ahadukum an takula hujjatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat sai ki ta wala hu zurriyatun bu'afa'u eh fa asabaha isarun fihi narun wa hataraqat ga misali Allah ke ta kana so haka ta zane ka yake ta kuna san a ce kun Allah muku arzikin gonakai yardan iri iri mangoro ayaba abarba gwaiba lemu doya shinkafa alkama da dino duk komi bangare ɗaya ana riɗi bangare ɗaya ana gyaɗa bangare ɗaya ana gero bangare ɗaya ana kaza komai akwai kuma akwai ƙoramu na ruwa a wannan gona ba a buƙatar ta samu matsala sai kuma a yi katari shi wannan mutumin wala hudu ya tunzu a fa yana da yara 'yan ƙanana ƙanana wani shekara biyu da rabi wani shekaran shi aka yi ba a yi ba suna wani sati uku su kai kamar su shida wanda shi in kace mushi babu ya san babu sai sai guda ba shi ita babu shi bai santa ba to kana da wannan abin sai Allah ya tura ma wannan gonar taka wani bala'i ta kone a yi gobara da duke kara ta kone a waye gari je 'ya'yan ƙanana baka da ko cinya baka na gobe kukan su kaɗe ya ishe ka kai kuma tsoho ne baka iya ba ma huta ka nemo an wulakanta ko ba wulakanta ba a shi kaga samun ƴaƴan kana yaro mene ne ne ma shi ko ne ba samun ƴaƴan Allah ya wadata kana tsoho mene ne ne ma ce domin wancan bai arziki inda arzikin bai kare ba iyan bai ba ta gayyara ba ana magana ne kan ta gayyara to sai wani ce zo ce muku wai ƴaƴa wai bai kamata ba ku ayi da ni ya dogara da hasashe irin na dan adam abin da yake hudun ba ilimi bane jahilci abin da yake hangawa kai ma in ka hange shi ba sai kaje da kudi bai kamata ba sai aje da kudi kan wannan yanzu kana da kudin ka jika biyar ka je kayo ce wale ka sayo bahun ka sayo shinkafar ka kilo hudu daga kai he matarka da ɗanka kilo ɗaya shi kuɓe shi kuɓe amma ɗan ɗanka goma wa ya ishe ka to shi wannan awan ne ya yi tuwon da zai ishi mutum goma ba shi ne zai ishi mutum biyu ba to yake ganin idan da daga kai sai matakka ne da ɗanka ɗaya to za ka wadata to shi kuma Allah ai duk abin da Allah zai yi saɓanin tunanin kai ai wannan a duniyance faɗi ko ko aya ja ya maka misali da hankali gonarku da kuke tare da ita a nan babban tafki ko a nan babban tudu ko a sadakaran da babanka ne yanzu ku bakwai ne aka raba gonar da da mutum ɗaya ke da ita kuma cikin ku bakwai ɗin kowane ya ɗa shida gonakan sun muku kaɗan haɗin cikinsu ba zai ishe ku ba a iya hankalinka wannan abin da faɗa haka ne ko ba ka bane aya aka ja hadisi aka ja ilimi aka karanta wannan abin yana bukatar sai kaje da kai ka san shi wanda yaje da kai ya sayo ya sano wannan abin da shi da maku ce yin bancin su kaje da kai a banda yana abin sakare ma san shi to amma abin da bai sani ba kuma abin da Allah ya gwada a duniya tsakaninku da Allah ku gaya mini a daga daga da magaran zuwa mara ibar to ku yi ka bari in kara muku daga agadas da magaran mara da agadas ku gaya mini gwamnati mai kudi a cikin miliyoyin da aka taɓa daga shekara tamanin zuwa yanzu wani babban mai kuɗi a damagaran ya fi kowa kuɗi ko shi ne na biyu ko shi ne na uku ko yana cikin masu kuɗin damagaran amma gwamnu ne babu shi galiban masu kuɗinmu matan suna nawa da Allah ban tambaye ku mun riga alhaji abdulaziz ba Allah ji kan shi mace ɗaya gare shi yana da yaya ko bai arzikin shi ya sha ba mariga ya musu kwano matan shi nawa sun hana shi arziki da Allah mariga ya bada zangi Allah jikan shi yana da ɗiya ko bayya sun cinye arzikin da Allah mai martaba sarkin da magaran da Allah ya mara suwa don wanda yake rai a kyale shi har mu zo shi kafin mu zo kan shi don a yi misali ‘ya'yan shi nawa banda ‘ya'yan wanda suka kakansu nawa ne an taɓa yin wa a gidan da Allah yanzu nan ka je ka kalli inda gwabro ke gwabro nawa ne mutsiyaci wanda bai ce bai na gobe munan dan Allah gwada maka in ka ga mara cin yau mara na gobe bai da aure bane da duk waɗannan 'yan boko da suke shirman banzan wannan su ba su taɓa samun kuɗin da ya iya ciyar da su ya suka shiga fata idan da za a ba su kudin aikin su tsantsa na rantsi da Allah da ko gidan kansu ba su to kaga kenan idan ka auna da ta muhimmi auna maka duk masu kudin Nijar suna da yaya kuma yayan suka sa suka samu masu kudin kuma duk mutiyatan Nijar wanda bai dani sai mana awo ga gani duk mutiyatan Nijar bai da kowa Allah samu gani shi yasa istighfar ya kawo yaya yaya arziki ne Allah shi gani da mu Allah samu dace idan muka dawo nan me Allah ke cewa والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله الله يعلم متقلبكم يا سمكو مجويركو wannan matabbatarku wa masawaku da makomarku a nan duniya Allah ya san halin da za ku shiga na inda za ku koma da inda kuka fito Allah ya sani ya san me kuke ciki da rana ya san me kuke ciki da dare ya san me kuke ciki a duniya ya san me kuke ciki in kun je kabarin sai Allah ke cewa ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم Allah ke ba mu labari dangane da mutane da suke buri he abin ya zo kuma su gara waya kulin ladina amon masu imani sun sha cewa suna tambaya laula dami nubilat suratun a sassarkar da wata sura mana me yasa ba a sabkar da wata sura ba me suke ni da sura wata doka da za ta ba su umarnin yin yaƙi lokacin ana zaman makka ana cewa mutane su yi ta ibadoji su yi ta sallah suna ba da zakka suna zumunci su ci gaba da bautawa Allah lokaci bai ba sai mutane suke cewa wai dan ni za a cewa ba za a je a yaƙi ba a ba da izinin yin yaƙi mana ai wannan abin da ne da aka mu ya ishe mu haka mu a ba mu izini kawai mu yaƙi Allah ya ce ya ce manzo Allah ce fi hakuri kamar yadda a wata aya ke cewa alam ta illazina qila lahum kufu aydiyakum ka yi mamaki zuwa ga wanda ake ci musu ku kame hannuwan ku bar neman yaki wa aqimu salata ku dai ku ji ku tsaye da sallah wa asu zakata ku ba da zakka kulli in suka tambaya a ba mu dama mu rama ya ce a yi akwai lokaci falamma kutiba alaihim alqitalu sanda aka wajabta musu yaki shine anan fa idza unzilat suratun sanda aka farkar da wata sura muhukamatun wanda ita hukuncinta zai daukan wata shiriha zahiran umarni a je a yaƙi ne kamar misali kudin lalina أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا Allah ya yi izini ga waɗanda aka yaƙe su aka zalunce su je su yaƙi kana ce ba gane ba ya ayyuhan nabi haddul mu'mini alal qital ka ce ba gane ba allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi ka ta ba gane ba ah kutiba alaikumul qitalu kana ta ba gane ba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaki an farlanta muku yaki ka ta ba gane ba me yake nihi da farlantawa wannan mu hukumatin wa zikira fiha alqitalu a cikin kuma waɗannan ayoyin da suke muhukamai an ambaci umarnin yin yaki ra'aita alladhina fi qulubihim maradun sai kaga masu ciwon munafici da ciwon shakka da ciwon san duniya yanzu na ilaika suna maka irin wani kallo da ake karanta ayoyin su nazar al-magashi alaihi min al-maut kamar mutumin da ka jayo shi ka kashi kawai inda za a bindige shi kamar dai ka jayo shi ne za a yanka shi an daddaure shi irin wannan kallon da wanda kake yayawa za a yanka su haka yake maka hankalinsa ya tashi shine ana yake cewa ya za fariƙun minhum ya kashaunan nasa sai ga wani bangare daga cikin musulmin da da a suke watan a zo a yaƙi yanzu da aka ce a yin kuma suna tsoron mutane ka khashiyatillah kamar yadda ake tsoron Allah au ashadda khashiya kai tsoron ma take ma mutane sun yi jin tsoron mutane da Allah hankalin ya tashi wa qalta ya rabbana ya ubangijin mu labda ka katarta alaina kitab ya Allah dan mi aka wajabta mana yaki laula akhartana ina ma ajinkirta mana ila ajalin qaribin har zuwa ga wani lokaci nan gaba dai amma yi har mu ƙara ƙarfi wai sai Allah ya mata'u duniya kalil ita fa rayuwar duniya da kalil in ma bai yakin ba daɗi ba za ta yi in ma da yakin ba daɗi ba za ta yi shi ka gane wahala a duniya ka shirya ka kawai ko ta banza ko ta kirki ko mai lada ko mara lada wallahi kawai ƙarya ne sai ka wahala don haka Allah ya yi duniya daman gida ne na wahala idan ka samu kuɗi dewa nan bala'i yake tambayi masu kuɗi sai yanzu mai kudi kai tun goma sai ka shiga daki kai kwanci shi mai kudi yana jira wani zai taho wani ya ce zai bugo waya bai bugo ba sai kai kashi uku an kawo su kudi ana lissafawa domin in ba a lissafawa ba gaban wanda suka kawo za su yi zamba kuma su kudin da yawa ne wajen mai LA ne na jika goma goma sai a lissafa shi biya ya bari ana tsaka wani sayin wani zai buga zai bugo ranka a rajimin ya gaji alhamdulillah wato mota ta karce kwanta a wajen kaza amma waye sun tsira ta an ce sai an wannan he ya ba da umarnin ya za a yi wata mota ta tayonta sun fashi wasu ta faɗi wannan labarin kaɗi ya shi jaraba sai kwana bai bari in mai mulki ne in za a wurin matashi in mata za ta zo ta nemi audience bai jin daɗi talaka ne yake jin daɗi ya yi kwancin shi a titi ya yi barci ya tashi ka faɗa shi ka faɗa jaraba wai wani ke cewa wani ne ke cewa kai ƙasan da zaman lafiya take aka ce e ya ce an ce wai mutane suka tashi ga sun yi gida sun sa kyaure an ɗauki kare an ɗauki mai gani ce ni wallahi gidana tuhariya ce da ke karawa bane wani kuma ɗakin daga kale ka ɗaki hake ina nan kusa sai wani ce to kake niyin wani ne kaka da kibiya ka halbe shi ka tashi shi sai ce ba irin gaba suke nema sai ce ka bari in kai kuɗi ka kare kare kawan nan ƙofa bari sai ce zuba ka da ko anini wane ne zai ke fada mutsiyacin ƙato kawai ƙasarin ƙasar ya kashe shi a wani wai wani ne ina irin makiya suka zo suka fada gonar shi su daman gonar shi in yi tattara kayan ma ba ta yi mota uku shi kuma da wannan iska ne dan tauri ne aka ce wane dabbobi a gonarka ya ce gonar tawa aka ce gonar tawa aka ce ya ce alhamdulillah aka ce a'a ka ba hankali ci a'a ni mara akwai na ba hankali shi ne ba akwai da ba hankali ya kira wani ce ka kuzo da aka ce cikin kunga ni masu shanin ne zan fara ku kuma shanin za ku koda musu so nake ina kishin su mu mun yi arewa ku kun yi gudu ku ba na bar su ba ta kaza kudu in na fara kishin su muka yi arewa sai mun kusa kai bakin birki ku kuma kun hime gasar da tar da ku yadda in dai ne arziki ya ne na kai shi hayawa da mutiya ya gane ya ko wata abin ba to ba a faɗi talaka Allah ya zama da yaki da haka suke jin tsoron ina da a bar zuwa Allah ce masu rayuwar duniya kaɗan ce wal akhiratu gidan lahira khairu shi ne alkhairi liman taka ga wani tsoron Allah wala yuzlamuna fatila Allah baya zalunta mutane ko da fatil wani dan yana take yaɗe bayan dan dabiru ko irin wannan Allah bai zalunta ka sai Allah ke tafa aula lahu kuma da'a abin da ya cancanta ga mutane ya fi dacewa da su in aka ba su umarni an ya fi ma'uwa wa ya ɗi'una su saurara su yi ɗa shi ya fi dacewa ba jayayya ba ba neman gyara ba Allah ce a yi ayi Allah ce a bari a bari wani shi ne abin da hidaciya da ɗan adam sai Allah ke cewa ta'atun wa qawlun ma'ruf فإذا أذم الأمر فلو صدق الله فلو صدق الله لكان خيرا لهم
داعة وقول معروف da'a ga Allah ita dace wa qaulun ma'ruf da magana kyakkyawa fa'iza azama al'amru idan aka yi niyyar yin wani al'amari aka ba da wani umarni na shari'a na yaƙi ne ko ba yaƙi ba falauta da kulla idan da mutane sun gaskantar da Allah a yi akhlatu lahun niyya suka tsarkake niyya ga Allah suka karɓi abin la kana khairan lahum da haka din ya yi musu alkhairi ba ga ba annabi Musa da Allah ya tambaye shi wa matarka jami'ika ya Musa me a hannunka na dama Allah bai sani bane yana so ya ji daga bakin shi ce kala hiya asaya قال هي عصاي أتوكل عليها وأش atawakkau أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي بي- ولي بها مآرب أخرى yake cewa sanda ta ci ya ba da amsa ko ibada ba sai ce atawakkau alaiha ina dogara ta ba tambaye shi nan ba tambaye shi ba saboda daɗin magana ta Allah bai so ta kare wa haushi biha ala ganami kuma ina kakkabo ma dabbobi na ya'yan itace kaga da cikin cikin tambaye ko in kuma ka dauka a cikin tambaye kama an tambaye me a hannunka kuma me kake da shi ya bada amsa yace waliya fiha ma'aribu ukhra ina ma da ma'aribu wasu bukatu na daban-ban da wanda na fara sai ni Allah ce mishi قال ألقها يا sai موسى Allah ce to ya Musa ki hada sandai tana da amfani wurin ka eh, ai kaga yadda aka ji amfanin ta sai Allah ce to ki hada ita ni kun bar sangalin ka ne ba inda kai ne zaka ja to Allah wannan sandar da dai an hakura an bar su ko shi sai Musa mi yayi fa alqaha فألقيها فإذا هي حية تسعى Musa bai damu da abin da kake mushi ba tun da Allah yake a jefar da ita ya kuma yi amfanin ta to yi jefar da ita ta yi amfanin da yake da ita sai jefar da ita نعم faɗe za ni hayyatun tafa sai ga hinan take ta kuma wani katon maciji tana gudu gudun da take yi, maciji mai irin wannan girin bai kamata ya ba shi ma abin mamaki ne sai aka yi mi ƙala قال kuduwa خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها sai الأولى Allah ya ce mishi ya Musa kuduwa wannan macijiyai da take baka tsoro bayan a wata aya ya ce walla mudbiran wala wala yakin ya juya baya yana gudu bai tsaya ba Allah ce ya Musa aka bai juyo gabana mandanni ba sa jin tsoro tsoro ne irin na ɗabi'a dan kuma wannan karka ɗauka wani abu ne ko yanzu nan aka saki macijin roba biladi ba wanda bai zaza ba duka sai mun zabura ta fara kai wani wasa ne ku tsaya amma gamin farko sai ka zabura haka ne shi ne ba kan mutum irin wannan tsoron na ɗabi'a sai aka ce juye juye aka ce ku zuwa kama ta wala ta farkanta da tsoro sai kuma ya kama ta ɗin sai ta dawo sandai a nan za a gane tsantsabbin umarnin Allah da annabawa suke i yayi abin da yake daban tsoro kuma i yayi kai ai kowa san miciji kamo miciji hadari ne kuma hadari bane baka ji wani mutum yana so ya ya nuna maka talauci ya yi tsanne ce ni yanzu kamar na kama miciji nake kowa yana nuna maka cewa ba karamin kuɗi nake so wani kuma yace ni yanzu idan da zan ga maciji da lodin yan jika goma goma a wuce shi kasanin ne ba ta bako yace to ni da shi shi zai shiga rami ko ya shiga ramin ba kudin ko kuma ya shiga ramin da kudin ni ban ni dan muke su gani dan na ka dan san kudi ko a shekaga hadari ne amma me aka yi kama ki mun ji biyu shi yasa in annaba Allah ya ce ku yi nan take suke in yake ku bari nan take suke bari annabi ibrahim allah ya ce yanka ɗanka ɗan an- annabi ibrahim ce mishi ya kai ɗana na yi mawarki irin namu na annaba na samu an ce in yanka ka me ka gani ya ce ya abatu ba albatumar ya baba aikata umarnin da aka baka da allah kai yanzu a duk duniya waye za a cewa kai ya ka yaro kada ɗan shekara kamar goma sha takwas sabon matashi a ce ya ka an tashi lafiya lafiya da in an jima kare tara zan yanka kana ba wajen tafa amma je kaka dawo ina gidan kar ka wuce tara saura kwata ya dawo kai min kai da baban kai baka shahara ce an ce shi da ya kada baba ya kuwa haka ka tashi amma shi annabin ta ya kai tsaye
قال يا أبت فعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ka gane sanda annabi Yu- yunus alaihi salatu wasalam ƙuri'a ta faɗa kan shi za a jefa shi ruwa ko ɗarɗar bai bai faɗa ruwa ya shaka su ruwa ba haɗari ba ne teku amma faɗa saboda umarnin allah ne sanda manzan allah aka ce ya fito ga masu kisan shi a ƙofar gida kowanne da makamin kashe shi amma ya fito ya bi gabansu cikinsu Allah ce wata ka bi cikinsu in kai ne baka mu billahi da yan sanda ba su kewaye gidanka kowanne da bindiga kai ake nema halbe ka ne za a yi a ce maka to binin ratsa ba su ganka ba sai ana ka a dai kafan tare an ware rami in haka ne kuma gani to shi su annabawa suna da suka da Allah da haka in Allah ya ce a yi da'atun ma'aru da'atun wa ƙaunin ma'aru fa'i za a zama al'amru falauta da ƙullaha da kana khairar lahun inda za a gaskanta Allah shi ne alheri Allah ya ce a bari a bari Allah ya ce a yi a yi shi ne alherin duniya shi ne alherin lahira shi ne ribar duniya ba wata riba da duniya take in ba ka ba wallahi babu wanda a duniya ya yi kasuwa ya ci riba sai wanda ya ba Allah idan ka zama kai kai kowa kuɗi na rantsi da Allah ba riba ba ce kaci sai in ka yi ibada da wannan kuɗi dan gabanka Allah zai bari sai ka mutu in ya ga dama sai ya barka ka tsufa ɗiyanka ka karɓe kuɗi in za ka yi kyauta sai sun sani in za ka bada sai sun sani ba su suka nemo su ba kuma ba ka yi ba aure su ce kar ka yi dan in suka ji sai ka da gida 200 a garin nan in aka in aka in kai aure bata aihu ba ka mutu aka raba so 80 gida 200 aka raba gida 8 tana da gida 16 da wara kai wannan abin ya tsaye da ka yanzu dukiya kace wani yake maka hukunci da ita ba kamar da ba sarki ne kai idan ka tsufa dan ka biya maraji shi yake maka hukunci in za ka yi abin ka tambaye su duk darajarka sai sun baka izini in ba su baka ba zai yi ba kaga ba ribar duniya kama Allah da'a shine wayewa shine sanin me kake yi kama Allah biyayya Allah baka arziki ibiyayya ga Allah Allah baka mulki ibiyayya ga Allah Allah baka wata dama ibiyayya ga Allah Allah baka ilimi ibiyayya ga Allah shi waɗannan abubuwa in kai wasa da su duka za su tsari a wayi gari baka iya komi kuma karka tunanin jiya a banza ita kuma tana jiya ba ta dawo da yi ta wuce Allah ta ala samu dace ana yi kaba samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ka shirye da mu